ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwa ce wasa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta litinin yau yau biyar ne ga wata ko? ha? ɗaya ne? ɗaya ga wata na'am ɗaya ga watan rabi'u tsani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da goma sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu ci gaba insha Allah darasin da muke yi cikin wannan littafi na taskiyatun nufus a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun Wambai cikin garin Azare muna roƙon Allah ya mana muwafaka muna dai cikin batu a kayan wasu abubuwa guda hudu da malai ambata cewa suna zamantowa sababi na watan guba sabbaba guba a cikin zukata an ambaci fudulul kalam muna cikin fudulul nazar wanda shine na biyu a cikin mun tsaya a gaba wanda mana yake ambata cewa daga cikin irin abubuwan da fudulun nazar yake sababawa yana shagaltar da zuciya ya na mansar ya mantar da zuciya abin da yake na maslahatta kuma har ma yakan sha makance tsakaninta da fahimtar abin da yake na maslahatta don haka sai ya jefa ma'abucin irin wannan zuciya wajen bin sa rai bin sha'awoyi da kuma gafara alhali Allah ta'ala ya yi kashedi wala tuti'i man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta to malai yace wa itlaqul basar yujibu hadhihi al-umur thalatha don haka sakewa idanu akan dukkan komai yakan sanya wa mutum waɗancan ababe guda uku waɗanda aka ambata a darasinmu na baya. Mala ya ce wa ƙala tibba'ul qulub wato masana zuciya, likitoci kenan masana zuciya, suna ambata cewa بين العين والقلب منفذ وطريق cewa a tsakanin idanu da kuma zuciya akwai wata mashiga akwai wata hanya tsakanin idanu da zuciya ma'ana akwai wata alaƙa wacce take mai ƙarfi shine abin da ake son nunawa فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد saboda wannan alaka da ke tsakanin ido da zuciya duk lokacin da idanu ya zan ya rushe baya kayan tsari to zuciya ita ma takan rushe kuma sai ta lalace wasara kalmasbalace sai zuciya ta zamanto kenan kaman juji ne wanda duk abin da ido ya ɗebo sai ya zuba mata. Allati hiya mahallun najasati wal qadurati wal awsakhi bola wanda nan ne ake watsar da kowace irin najasa kowace irin kazanta wal awsakhi kowane irin datti in an ɗebo dama bola ake nema a watsa don haka idanu yana da wata alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da zuciya a lokacin da ido ya zan baya kan tsari mai kyau kowane irin abu zai iya ɗebowa to ba ko ina ke kaiwa wannan abun ba sai cikin zuciya in ya yawaita wajen ɗebowa ƙazanta da shirgi kala-kala to aika su yake zuwa ga zuciya nan ne dumping ground ɗin sai ta zubawa abu to don haka ido ya lalace baya gintsewa komai yana kalla to sai wannan abin ya dinga tasiri a zuciyar don haka zuciya ita ma sai ta rushe ta zan ta lalace don ta zama muhallin da ake zuba mata kowane irin shirgi fala yaslihu li sukuni ma'rifatillahi wa mahabbatihi sai zan zuciya bata inganta bata kyautata inda za a zaunar da sanin Allah da kuma ƙaunar Allah ba tunda yanzu datti ake zubawa san Allah da sanin Allah ba zai na waje ɗaya da aka juye ƙazanta ba. Wal'ina ba ce ilaihi sai zamanto bai kyautata, zuciya ba ta kyautata muhallin da za a koma zuwa ga Allah ba. Wal'ani su bihi, zuciya sai ta zan ba ta kyautata, ta zan abin da za ta ɗebe kewa da Ubangiji ba. wasurur bi qurbihi kenan zuciya ba za ta kyautata ta zan wajen da za a yi annashuwa don neman kusaci zuwa gare shi ba wa inna ma yaskunu fihi abdadu zalik abinda kawai zai samu wajen zama a zuciyar sa'in nan kishiyoyin wadancan kishiyoyin sanin Allah kishiyoyin san Allah kishiyoyin komawa zuwa ga Allah ba za a ɗebe kewa da abin da yake na Allah ba, sai dai wani abu wanda ba na Allah ba, ba za a yi farin ciki da kusatan Ubangiji ba sai dai zuciyar ta ji annashuwa wajen kusatan wani Allah. Me ya sabbaba? Idanu ne yake zuƙo mata ko me yake kaiwa. Ko ba haka ba? haka duk abin da zuciya duk abin da idanu ya gano yana da wata alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da zuciya shi yasa yace akwai bainal ayn wal qalbi munfidun wa tariqun ai akwai rabitatun qawiyya wani abu wanda yake irtibati wanda yake qawi wani abu wanda ya daure tsakaninsu akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin ido da zuciya shi yasa idan ido ya saba ganin alherin to zuciyar rake kaiwa alherin sai zuciya ta zamanto ta nutsu da alherin yanzu idan da ya saba ganin qur'ani ayoyin alqur'ani yana karantawa kullun yana karanta ayoyin alqur'ani to zai dinga ɗebewa kewa ne da kusatar ubangiji amma zuciyar da ta saba ganin tarkace kala-kala to ba za ta samu nutsuwa da Qur'ani ba za ta fi samun nutsuwa ne a lokacin da irin wancan shirgin da ta saba da shi idanu ya saba da shi ya bayyana haka lamarin yake in mutum ya saba ganin mata misali ya dinga kallon tsaraicin mata ko ya zuba wa mata ido wannan ne idansa yake yawan gani ba shi da aiki sai ganin fina-finai ba shi da aiki sai ganin abubuwa kala-kala a cikin facebook da kafofi kala-kala irin wannan site ɗin yake budewa ya ta kalla to zuciyarsa ƙazanta za ta yi sai zamanto kwata-kwata ba zai samu nishaɗi da duk wani abu wanda yake na Allah ba ya buɗe ƙur'ani na minti goma sha biyar ko ashirin ba zai ji daɗi ba zuciyar ba ta aminta ba saboda ta zama hallin datti amma zai iya kashewa awa uku akan irin wancan kallace-kallace alhali minti goma akan Qur'ani kuma ba zai san nishadi ba amma nishadinsa zai zama a irin waɗancan me yasa saboda akwai alaka tsakanin idanu da zuciya abinda ido ya saba gani to yana kai shi ne zuwa ga zuciya inda ti yake kalla to a can yake ajewa sai ta zama bola bola kuma sai ta rufe duk wani abu wanda yake na kusaci ga ubangiji duk wani abu na san Allah duk wani abu na sanin Allah to wannan shine abin da malai yake kokarin ambatawa atiba'ul qulubi suke ambatawa wa itlaqul basari ma'asiyatu lillahi azza wa jalla sakewa idanu kallon komai ba za a iya tantance me ya halatta a gani da abin da bai halatta a gani ba yin haka sabawa Allah ne mai buwaya da ɗaukaka a liƙaulihi ta'ala saboda faɗin shi Allah cikin suratul nur aya ta talatin Allah ta'ala ya ce, Kullil mu'minina ya gubbu min abasarihim wa ya furujahum zalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'u. Allah ya ce, Kullil mu'minina ka gaya wa muminai maza, ya gubbu min abasarihim su runtsa idanunsu. Runtsa ido ba yana nufin ka rufe ido kai ta faduwa ba ne, kai ta tuntuɓe. ba yana nufin kawai ka zauna kullum kai ƙasa kake kalla ba kana kallon gabanka in tafiya kake kana kallon gabanka kuma za ka daga kanka za ka ga abin da ke faruwa a tsakani duk wannan ba hana ka ba to amma za ka yi ma idanun naka linzami abin da shari'a ba ta yadda ka yi ba na kallo ba za ka yi ba kurawa wanda bai halatta misali kurawa mata idanu wacce take ajnabiya haramun ne to yana daga cikin gabdul basar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ma Ali ibn Abi Talib la tutbi'in nadarati nadara fa inna laka al-ula wa laysat laka ath-thaniya aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kar ka biye ma kallo da kallo na farkon naka ne amma ba lalle na biyu kuma ba naka bane mun yi bayani a baya ko to wannan yana daga cikin gabbul basar ko da mutum namiji ne kada ka kura masa idanun da zaka cutar da shi ya zo zai wuce sai ka zuba masa idanu kallonsa kake ta yi kuka ido hudu ya ɗauke kansa ya sake dawowa da kansa ya ga shi ake kallo to wannan shi ma ba a yi gabbul basar ba to don haka kallo wanda yake ba na cutarwa ga mutane ba ba kallo wanda za a yi ga waɗanda bai halatta a kalla ba na mata to wannan duk yana daga cikin nau'il gabbul basar Allah ta'ala ya ce ka gaya wa muminai maza ya gubbo absarahum su rinsa idanunsu nan ana magana ne dangane kuma da ganin mata wa yahfazu furujahum kuma su tsare farjojinsu kada su sarrafa waɗannan gabbai sai a inda Allah ya halatta to Allah ta'ala ya ce yin hakan zalika azkalahum yin hakan shine kuma su tsarki shi zai tsarkake su shi yafi tsarki a gare su ji Allah kenan ashe yin akasinsa ya zamanto me ba tsarki bane ya zamanto datti kenan inna Allah khabirun bima yasna'un lalle Allah mai bada labari ne ga abin da suke sana'antawa wa ma sa'ida man sa'ida fi dunya illa bi imtithali amri Allah mala yace duk wanda ya rabauta a duniya waɗanda suka samu rabo ba su samu rabo ba illa bi imtithali amri Allah sai ta wajen yin abin da Allah ta'ala ya umarni, wala najata lil abdi fil akhira kuma babu tsira ga bawa a ranar lahira, illa bimtithali nan ya sa bimtithali, bimtithali ya kamata, bimtithali a wamirin lahi azza wa babu tsira ga bawa a lahira sai wajen yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a aikata. Kenan yana nuna da Allah ya yi umarni a rantsa idanu, to lalle a rantsa idanu, sake idanu wajen kallon komai, sake idanu wajen yin kowane irin kallo, nau'in kallon, ba kowane nau'in kallo ya halatta a yi ba. mala yace wa ilaqul basar kadhalika yulbisu alqalba zulmatan hakanan suka idanu kasakaka yana sanya ma zuciya wani duhu wato yana sanya mata tamkar a sa mata tufa yulbisu alqalba zulmatan kama yana lulluba mata duhu ne akanta kama anna gabbal basari lillahi azza wa jalla yulbisuhu nura kamar yadda rantsa idanu domin Allah yana lullube zuciya ne da haske wa qad zakara Allah azza wa jalla ayatan nur Allah madaukaki ya ambata fi ayatin nur a cikin aya ta suratul nur Allah yake الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح cikin aya Allah ta'ala ce, Allahu Allah, nuru samawati shine hasken sammai da kasai. Wasu malamai suka ce, yana nufi munawwiru samawati wal ardi mai haskaka sammai da kasai, wasu suka ce, a hasken Allah shine hasken sammai da kasai. To, malaman tafsiri sun ba da fassara dai, mabambanta dangane da mai ake nufi da nuru samawati wal ard ala ayi halin Allah ya ambaci wani haske wanda yake samuwa daga wajensa yake haskaka sammai da kassai wasu sun ambaci shari'a ta Allah ma ita ce hasken da ake nufi ana wasu sun ce alqur'ani ne wasu sun ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wasu sun ambaci waɗansu tafassara sabanin wannan To Allah ya ce matsalu nurihi kwatancen hasken nan nasa, haskensa na shirya ko hasken Ƙur'ani da Allah ya aiko, ka mishkatin fiha misbah kamar taga ce wadda akwai fitila a cikinta. Ka mishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja. ita fitillar kuma an sanya ta a cikin ƙarau cikin gilas. Azzujajatu ka annaha kaukabun duriyun. Shi kuma gilas ɗin tamkar wata tauraruwa mai haske. Kwatance ne Allah ya bayar don ka gane wani irin reflection mai hasken gaske. Nan taga da ake nufi da aka ce mishkat ba taga ce wacce take da buga ba. ban san mai sunanta ba, mu dai hausawa taga kawai ita ce mai buga ko? Su larabawa suna yin taga wadda ba ta da buga, cikin ginin ne kawai sai a shigar, fitila ake sawa kawai a wajen. Amkuki, alkuki, hausa ce? To, kaje ce alkuki. To, akan yi irin wannan bugar. To shine sai Allah ta'ala ya bada misali ya ce, misalin wannan hasken nasa, tamkar alkuki ne, sai aka sanya masa fitila a ciki, kuma ba ko ba ordinary fitila ba, a fitila da aka sanya ta a gilas. Kuma shi gilas ɗin ba ordinary gilas ba, gilas ne mai walƙiya kai ka ce tauraruwa ce. Yaya kake imajinin yadda hasken zai kasance? a ce a cikin duhu ne aka sanya irin wannan haske ya kake ga hasken zai kasance to Allah ya ambaci wannan Allahu nuru samawati wal ard ne bayan da ba'da qaulihi azza wa jalla bayan da Allah ya ambaci waccan aya ta baya da yace qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim kaga yawa mu'mine su rantsa idanansu wato malam yana son ambata cewa akwai alaka kenan tsakanin rantsa ido da samun hasken Allah. Rintsa ido yana sanyawa mutum zuciyarsa ta sami irin wannan haske na imani, haske na shirya daga Allah, haske wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi da shi, haske daga Allah. Rintsa ido da tsara farji yana sabbabawa a sami wannan. Kenan ashe sake idanu itlaqul basar, fudulul nazar, shi kuma yana daƙilewa tsakanin bawa da samun irin wannan hasken. Mun fahimci bayanin? Allah ya datar da mu. Don haka mala ya ce wa izastanar qalbu kuma idan har zuciya ta haskaka da wannan haske na Allah, aqbalat wufudul khairati ilayhi min kulli nahiya rundunonin alheri sai su gabato zuwa ga wannan zuciya ta kowane gefe, shirya ta Allah za ta samu zuciya, duk zuciyar da ta samu hasken Allah, to wannan zuciya ta samu shirya. Shi saka can ƙarshen ayoyin Allah ce wa mallam ya ji alillahu lahu nuran, fama lahu min nur, wanda Allah bai ɗiga masa irin wannan hasken ba, ba zai samu haske ba, wanda Allah bai bashi wannan shiryar ba, ba zai samu shirya ba. kama annahu idza azlama kamar yadda ita wannan zuciya idan har ta zanta shiga duhu a dalilin kallace kallace da zai sabbaba mata duhu yana daga cikin sababin da ke kawowa duhun zuciya aqbalat sahaibul bala'i wa sharri alaihi min kulli makan giragizai na bala'i da giragizai na sharri sai su gabato a kan wannan zuciyar daga kowane gefe, daga kowane waje. Mutuna kala-kala saboda wajen ya zama bola, bola kan ba abin da ba a zuba mata ai. To, ma dama mutum ya mai da zuciyarsa ta zamanto bola, to komai shiga zai yi, idanu zai jawo sai ya samu muhalli a zuciya, idanu zai sake zukowa sai ya samu muhalli a cikin zuciya, kaga zuciya sai ta zanta lalace, ma'abucin zuciya sai ya zan yayi asara. malai ce wa ilaqul basar kadhalika ya'mil qalba an tamyiz bain al-haqq wal batil haka nan sakewa idanu akan dukkan komai kowane irin kallo ba tare da linzami ba ya'mil qalba yakan makantar da zuciya an tamyiz bain al-haqq wal batil yadda ba ta iya fayyacewa tsakanin gaskiya da ƙarya was sunnati wal bid'a sai zan zuciya ba ta iya fayyace sunna da bid'a me yasa saboda kullum idanu ana sake shi akan komai wato waɗansu ababen muka raina su amma da psychological ɗan ƙaramin abu ne da kake bai taka karaya karaya ba wallahi sai tasiri a cikin zuciya in ba mutane sun fahimci irin wannan ba to da haka ne ake cin mu da yaƙi yanzu ko da psychological warfare da arnan duniya suke yi akan musulmi a hankali ba a ɗaukan abin a matsayin komai ne ababe ne wanda ba a ɗauke su a matsayin komai ba amma sai su tasiri a zuciya kuma ba ka sanin suna yin tasirin نعم wato akwai abubuwa waɗanda suke ba a ɗaukansu a matsayin komi kuma wallahi tasirin suke a cikin zukata a hankali a hankali a hankali ƙwarar da gaske yanzu kun ga misali yanzu kun ga irin fina-finan nan da ake yi fina-finan nan da ake na 'yan kanan nan ba a ɗaukan sa matsayin komi mafiya yawan mutane ba su ɗauke sa matsayin komi ba in ma wani yace zai wazi a kai sai ga kamar ya sananta ne to tasirin suke wajen gurɓata mutane da ɓata al'umma a hankali ake shigarwa mutane ababe daga matakala na farko ake hawa sama ana koyawa mata fitsara ana koyawa yarinya da take da kunya bata san waɗanne irin kalamai ake faɗa a saurayi ba yanzu ana koya musu dama asalin target ɗin nasu su fitar da matanmu a kulle saboda mu ne muke yawan yin kulle duk a musulman duniya su fitar da matan namu waje saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa' to suna so su fitar da mata waje kuma za su ci nasara ta ta irin wannan funafunan matukar mutane suna ta masuki da su a hankali ana ɗaukar ba komi ba ne za a fitar da mata waje za a koya musu fitsara kuma an yi targetin ɗin yara ƙanana tsofaffi ba dama ba a damuwa da su duk lokacin da aka zo faɗa ba sa damuwa da manya a kuje ku ta yin riko da abin da kuka saba iyaye da kakanni za ku mutu ƙananan ake targetin to da haka yanzu yaran ake dasa musu irin waɗannan ababen yanzu an nuna maka cewa wannan irin wannan abubuwan sana'a ce waƙa ma sana'a ce za a zo a ce maka zafafa goma ka ga yaro ɗan ƙanƙani ko ba haka ake nuna ba kaga yaro ɗan ƙanƙani ya fito yana iya shege irin waɗanda arnan New York suke yi shi ma an koya masa irin wannan to yara idan suna ganin sha'awa zai ba su ko ba su aikata ba ba za su kyamace shi ba alhali kyamarsa kuma ake so a yi to ko ba su aikata ba za a kyamace shi ba daga lokacin da baka kyamar abu kuma to zai samu wajen zama a wajenka daga na shay'an fa shay'a za a kai mutum inda ba a so yanzu ba ku gani ba sai da aka soyarwa mutane bol a zuciya bol ta samu wajen zama a cikin zukata nishaɗi ne ɗaya ba kewa ne wane ne wane ne sai da aka ko mutane zuciyarsu ta nutsu da bol manya da yara yanzu sai aka shigo musu da caca a hankali yanzu kuma sai ana koya wa mutane caca yanzu waɗanda suke caca da dai a rumfar kattigi kawai muke ganin ɗan caca rumfarkar ciki kuma ba kowa ke ma zama a wajen ba wani ma baya son yin tsayawa a wajen rumfarkar ciki ana kyamatar abin to amma yanzu an faɗaɗa abin ta karkashin ball na farko sai da aka soyar da ball a zuciya ana ganta ba komi ba to sai aka zo kuma betting za ga mutane suna gansa ba komi ba ne naira ɗari biyu ma a bet na ya ja mutum yaro sai ya shiga caca kulle yaumin kulle yaumin yara shiga wannan caca suke an koya musu caca to daga nan kuma za a koya musu abin da yafi wannan ma billahi allazi la ilaha illa huwa shay'an fa shay'a wanda Allah ya nuna masa rayuwa matukar wannan trend din haka yake tafiya to wata ran sai kaga a karkashin ball an kawo wani abin da yake mai tsananin kazanta wanda a da zaka ce baka taba tunanin za a kai ga wannan munzalin ba to kowane irin abu kaga yanzu ga bol ɗin mata ma an kawo to a karkashin ita bol ɗin kawai ko ma a ta mazan ta tsaya ai ana shigowa da abubuwa da yawa kaga yanzu an shigo da caca ko yanzu yara duk sun sa iya caca kuma ba sa ɗaukan sa a matsayin komai baban su ma bai san suna yi ba wasu ba sani ake suna waya ne kawai zai ɗaga android ɗinsa zai shiga betting waɗansu har kuɗin suna ci once in a while sai a kewaye wani waje sai a bawa yaro dubu ɗari biyu ya saka naira dubu biyar sai a bashi 200,000 ko 250,000 to kaga wannan sai ƙara zaburar da sauran yara cikin shiga kafin a sake kewayewa da wannan kuma sun zuba ya kai miliyan ɗaya da rabi to kasantar abin an koya musu caci abin da Allah ya haramta To haka duk sauran abubuwan ma da aka haramta a ƙarƙashin irin waɗannan abubuwan ake koya shay'an fa shay'a. Ita zuciya ma dama ta karkata zuwa ga abin da ba shi da kyau to sai ta zama muhalli kuma na, na datti sai ta zama bola. Yanzu kaga da kallon bol ne ba a ɗauke shi komai ba. A hankali kuma sai ya kai yara zuwa ga caca. A hankali waɗansu yana kai su zuwa ga luwaɗi. Suna a hankali wani kuma za ga wata ran an shigar da shi ma cikin pharmaconism. ya shiga ƙungiyar 'yan asirin duniya za a iya ɗaga wani watakila a cikin yara watara da ya gwanance a bol shi kenan sai a yi tayin ɗinsa sai shiga cikin firmasonism shi kuma yana da wanda suke sha'awarsa ana ga cewa mu ma mun samu hero mun samu captain mun samu captain ɗin real madrid mu ma ɗan najeriya misali an saye shi shi ma ya zama captain ɗin real to sai a ji ana sansa balle a ce daga kano ya wuto ko daga wani waje sai a ji ƙaunar da ake masa kamar sama da wadda za a yi wa annabi to shi kenan sai a sa shi a cikin firmasonism a ƙarƙashinsa kuma za a soyar wa mutane abubuwa da yawa to irin wannan psychological warfare nau'i nau'i kala kala da suke don shiga cikin zuciyar mutane ta inda ba su sani ba abin da ba a ɗauke shi komi ba to shi saka wajibi ne mutane su yi taka tsantsan shi yasa nan ɗan mala yake ambata mana وإطلاق البصر كذلك يعمي القلب عن التمييز بين الحق والباطل sake idanu akan komai psychologically yana da alaƙa da zuciya wannan sai ya makantar da zuciya yadda ba ta iya fayyacewa tsakanin gaskiya ne wannan ko ƙarya ne wannan in wa'azi ne ma kai sai a ce wannan sun zafafa extremist sun zafafa addini ma ba ya son zafi sai a faɗi haka wa sunnati wal bid'a yadda ba za su iya ganewa me sunna wa me bid'a ba wa qabbuhu lillahi azza wa jalla rantsa idanu kuma saboda Allah madaukaki yurithuhu firasatan sadiqatan yumayyizu biha yakan gadar mazuciya wato ra'ayi mai kyau ko basira ar-ra'yu aw al-basira shine firasa wato yakan gadar ma zuciya ra'ayi mai kyau ko kuma ya ba ta basira mai kyau ta gaskiya wadda za ta iya fayyacewa tsakanin zare da abawa yadda abu idan ya zo shi za ta iya ganewa wannan abin yana da sharri abu na gaskiya idan ta gani za ta iya ganewa wannan abin akwai alheri a ciki to alama zuciya kenan rayayya ce ɗaya daga cikin abin da ke taimaka ma zukata su samu irin wannan matsayi akwai rantsa idanu qala ahadu salihin wani daga cikin salihan bayi yake cewa man ammara zahirahu bi ittiba'i sunnah wa batinahu bi dawam al muraqaba wa gadda basarahu an al maharim wa kaffa nafsahu an al shubuhat wa gataba bil halal lam tukhti lahu firasah yake cewa man ammara zahirahu bi ittiba'i sunna duk wanda ya rayar da bayyanansa mabayyanin al'amarinsa wajen bin sunna ayyukan da zai aikata sai yana kokari yana bibiyan sunna wa ba'inahu abubuwansa kuma da suke koyayyu su kuma ya rayar da su bi dawamil muraqaba ya dawwama wajen kasancewa tare da Allah to nan wajen me zahirin me batini da ya ce man ammara zahirahu wanda ya rayar da bayyanannansa ittiba'i sunna wajen bin sunna wa batinahu ya rayar da koyayyansa bi dawamil muraqaba wajen dawwama na kasantuwa da ubangiji zahir dai dama abu ne da ake gani da gabbai ake ko ibadodinsa kenan da mu'amalolinsa da abubuwan da zai yi in zai yi ibada ne sallah ne azumi ne aikin hajji ne zakka ne ya biyar da sunna ta koyar mu'amala ce zai yi da mutane kasuwanci ne ya biyar da shari'a ta ce abin da za a iya gani duka na mu'amalolinsa magana zai faɗa zai faɗi gaskiya baya yawaitawa yana taƙaitawa baya yin fudulul kalam wannan dai yana daga cikin zahirin da ayyuka to zahirinsa sai ya rayar da zahirinsa wajen kokarin ya ga ya aikata ya faɗi abinda sunna ta yadda da shi ta karantar baɗininsa kuma zuciya kenan zuciyarsa kuma abinda ba a gani sai Allah ita kuma ya rayar da ita bi dawamil muraqaba ya dawamar da ita wajen muraqaba al-muraqaba shine mutum ya samu shu'urun yana tare da Allah ka rika tuna ubangiji cikin ayyukanka ka rika samun ikhlasi cikin aikin da za ka yi duk abubuwan da za ka yi ka rika yawan halarto da tunanin ubangiji a kayi to me Allah zai ce akan wannan zan samu dalili wajen Allah a'a abin zai zama hujja a kaina da makamantansu to duk wanda ya samu waɗannan abubuwa guda biyu ya haɗa da na uku wa dabba basarahu anil maharib ya rutsa idanansa daga kallon abin da yake an haramta masa bai tsaya nan ba ya haɗa da na hudu wa kaffa nafsahu an shubuhati ya tsare ransa daga shubuha duk abin da yake na shubuha sai ka bar shi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaba la ya'lamuha kathirun minan nas faman ittaka shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi nan an ce maka sunna ce kai tsaye ma'ana an ce maka halal ne gashi karara wannan kuma an ce haram ne misali ya ce wata mu'amala ce ta kuɗi sai ta zo irin abubuwan nan da ake ta kawowa kiripto misali ko wani abu irin waɗannan wasu malamai sai suka ce nan halal ne wasu malamai sai ka ce a wannan bai halatta ba misali ba wai ina nufi akan kiripton ba ban san komai a kansa ba amma misali ne na faɗa abubuwan da suke zuwa yanzu kama a ce na zamani sai wasu malamai sai suka ce wannan ya halatta suka kawo mahangarsu wasu sai suka ce a'a bai halatta ba sai suka kawo mahangarsu to kaga wannan ya zamanto surka maki abe fayyata karara ba abin da yake halal kan ai baya buya abin da yake haram kan ai baya buya to irin wannan misali kai sai ka ce to ne wannan abu bai zama dole ba ba na tsaya abin da aka ce halal ne karara ai mutum ya kubuta faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi to sai kame ransa daga dukkan abin da yake na shubuha wa gataza bil halali ya cika ta da nabiyar kuma yayi kalacinsa da halal abu mai wahala yayi kalaci da halal wannan malami ya ce duk wanda ya samu waɗannan ababe lam tuhqi lahu firasa lallai basirarsa ba za ta taɓa kubcewa ba ra'ayinsa ba zai taɓa kubcewa akan abin da yake na dadai ba ma'ana duk lokacin da ya aiwatar da abu insha Allah zai samu dacewa ta ubangiji matukar mutum yana irin wannan taka tsantsan ayyukansa na bayyane sunna ne ayyukansa na ɓoye muraƙaba ne na tunanin ubangiji ya rantsa idanunsa daga haramun ya kame kansa sai abin da yake halal kai tsaye shubha ba shi ba ita sannan kuma kalacinsa ya zama na halal to insha Allah ko tunaninsa zai zama mai kyau in ya tsayu akan abu bi irin Allah ta'ala Allah zai bashi dacewa akai wannan magana tasa ta yi kyau malai ce wal jazaa'u min jinsil amal sakamako kullum da Allah yake bawa mutane fa daga nau'in aikin da mutum ya aikata ne hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha to haka al'amarin yake kasancewa fa man gadda basarahu an maharimillah duk wanda ya kame idanansa daga abin da Allah ya haramta ya fada da zuciyarsa atalaqa Allahu nura basiratihi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sakar masa haske a cikin basirarsa firasarsa zai ta zamanto mai haske a kowane lokaci Allah ubangiji ka datar da mu wajen rantsa idanunmu annoba ta uku daga cikin ababen da ke sabbaba guba a zukata shine fudulu ta'am fudulu ta'am ci babu iyaka, wato ci ba ƙaƙƙautawa, ci sama da bukata, shi ne fudulun ta'am, cin abinci sama da bukata. Mala ce, ƙillatu ta'ami tole ji burakatar kalbi. Kaga babu abin da musulunci ya bari a wajen tarbiyyar al'umma. Ko da a abin nan atibbul haditha ma ai likitoci suna yin maganganu akan yawan cin abinci ko yawan cin abinci ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan akwai matsala muna yara akwai wanda kita kana zuwa wajensa in ka ce kan cikin ka ne yake ciwo sai ce akwai ciyayya wani indiya mai kamar bakar fata ana ce masa dr rao mun haka nan da kai masa kwamfulan sai ce akwai ciyayya na san kai ciye-ciye kenan to cin abu da yawa ciye-ciye shine fudulu ta'am ciye-ciye a ci wannan a ci wannan a ci wannan a ci wannan yana da matsala a jiki waɗansu malaman tibbu a tibba irin na larabawa suke ambatawa suna cewa wato alma'idatu baitud da wal himyatu ra'sud dawa alma'ida uwar hanji suka ce baitud da ita gida ne na jinyayyaki saboda ana tura mata abu sai a yi ta depositing a ciki don haka sai suka ce wal himyatu alhimya shine qillatu ta'am kan cin abinci kaɗan suka ce ra'su dawa shine magani na farko wai abin da suke son nuna maka ciye-ciye yana sabbaba jinya mutum tun da can atiba'u na abin na larabawa suka ambaci wannan cewa ciye-ciye da yawa yana sabbaba mutum jinya babban abin da yake ba mutum lafiya kuma ya karanta abincinsa kuma haka ne idan mutum ya zamanto mai takaita abinci to zai zauna da lafiya insha Allah ko kuma idan kuka kula za ku ga lokacin wata Ramadana mutane sun fi lafiya ko ka ji jikinka sakwaikwai amma mutum ya ci wannan ya ci wancan ya ci dumame da safe ya ci kosai ya sha koko kuma hakan da ya fito da da da da hantsi nan ma ya sake wani ciye-ciyen ya ga amarwa ya ci mai koko ya sake ci kafin azara ya ci abu da yawa ya koma ya ci abinci rana balle da la'asar kan mai doya da kwai an ci rogo an sake ci yan waɗansu abubuwa gashi nan dai a ga mai zoko a saya masu ɗan dama daman su sai tsire mai wajiya ai duk matsala ne ko wallahi duk matsala ne فضول الطعام ثم نيتي قلة الطعام تولج برقة القلب karanta abinci yana sanya wa mutum zuciyarsa ta zamanto wasai shine raqatal qalb wa quwwatul fahm ana tana sanya wa mutum ya samu kyakkyawan fahimta kwakwalwarsa ma za ta function yadda ya kamata in mutum bai yawaita cin abinci ba wankisarar nafs zuciya mana jikinsa ma zai zamanto a karye me yake nufi a karye wato jikinsa ba zai nauyi ba wa ba'fal hawa zai zamanto yana da rauni wajen sha'awa cin abinci da yawa yana ƙara wa mutum sha'awa taƙaita abinci yana tsakaita wa mutum sha'awa to wal gababi har fushi ma mutum ba zai zama to mai yawan fusata ba idan yana in yana karanta abinci waɗannan ababe da muke ambatawa a nan wajen tabbas inda a ce wani masani ne za a samu wani masani wanda yake na na likita zai jawabai da za su ba da goyon baya kan wannan yawancin abinci da yake iya sabbaba high blood pressure misali yake yana kawo ƙara mutum cholesterol a jiki cholesterol yana iya sabbaba high blood pressure yana iya kawo waɗansu matsaloli na zuciya waɗannan za su iya kawo mutum saurin fusata da makamantan irin waɗannan wannan karanta abinci shi yake kawo wannan wato zai sanya zuciyar mutum ta zamanto sakwaikwai zai sami karfar fahimta jikinsa zai zamanto babu nauyi zai samu rauni na sha'awa zai samu rauni na fushi ba zai zama yawan fushi ba wa kathratu ta'ami tujibu didda zalik yawaita abinci kuma shi yake tabbatar da irin wannan ma'ana akasin wancan ma'ana wannan da aka ce yana kawowa rauni a cikin su yana karanta su to yawaita abinci kuma shi yake tabbatar da su an al-miqdam bin ma'adi yakrib qala an samu daga miqdam ibn ma'adi yakrib yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma mala'a bunu adama wi'a'an sharran min batnihi بحسب ابن آدم لقيمات يدن صلبه أصلا يد حديث يكي ما ملأ adamiyun haka zuwa cikin asalin hadisin ma mala'a adamiyun ba bunu adama ba ma mala'a adamiyun wi'a'an sharwan min batanihi wato dan adam bai cika wata jaka mafi sharri sama da cikinsa ba ba wata jaka dan adam ya cika wadda tafi sharri akan cikinsa wato annabi yana nufin cewa wallahu a'lam kenan ana nusar da mu mu fahimci cin abinci da yawa a cika ciki a tumbatsa sharri ne ma mala'a adamiyun wi'a'an sharran min batnihi bi hasab ibn adama ya wadatar wa dan adam ji annabi nan yace luqaimatun amma ukulatun ne asali a cikin riwaya ukulatun amma ukulatun ɗaya na nufin lokaimatun ɗin ne ‘yan ƙananan abin nan to amma lafazin da annabi ya faɗa shi ne za a abin nan ko bi hasab ibn adam ukulatun nan kuma ba yudinna bane yuqinna bi hasab ibn adam ukulatun yuqinna sulbahu ya isar ma dan adam ‘yan lomomi kaga sai kawo shi da ismu tasgir ukulatun ai shine lokaimatun din ma'anarsa ne sai kawo da ma'anar fassara wato in lomomi ya wadatar wa ɗan adam yuqinna sulbahu da zai miƙar da tsatsonsa wato ka ɗan ci abincin da zai jikinka zai ɗan samu ƙwari ya wadatar da kan ji annabi maimakon ka tumbatsa tumbatsa sharri ne kamar yadda farkon hadisin ya nuna mana annabi ya ce fa in kana la mahala in ba makawa mutum sai ya ci abincin ya koshi to fa thuluthun li ta'amihi sai raba cikin sa kashi uku ɗaya bisa uku abinci wa thuluthun li sharabihi ɗaya bisa uku abin sha wa thuluthun li nafasihi ba nafsihi ba nafa nafasihi wato sulusi kuma ga numfashinsa nafasu numfashi wato kenan ɗaya bisa uku abinci ɗaya bisa uku ruwa ɗaya bisa uku kuma ka bar shi farin ka rika numfashi karka tumbatsa ka san wani yin sai ga yana haki kaga an shiga wahala ya tumbatsa ka ga mutum yana haki yana ta fata ya ji ya yi gatsa saboda cikin ya cika bum to irin wannan matsala ce yana kashewa zuciya yana ƙara wa mutum sha'awa kuma yana don kwafar da mutum baya yin ayyukan alheri ƙwarai da gaske baka ga asal a tarawihi ba idan mutum ya ci wancan ya sha wancan ya ci wancan ya sha wancan to sallar tarawihi magagararsa take balle kuma sallar dare ya ci ya ƙoshi dama sai idan ya zo shi ya kwanta bacci kawai zai ta yi yana barci ba zai iya tashi sallar da raba don jikinsa ya yi nauyi jiki yana buƙatar hutu na'urorin da suke jikinsa suna ta busy sarrafa abinci don haka energy ɗinsa duk gaba ɗaya yana nan a tumbinsa shi an tattara duk energy ɗin jikinsa a tumbi yana ta sarrafa masa abinci ba zai iya tashi ya sallar da raba malai ce fudulu ta'ami da'in ila anwa'in kathiratin min ash cin abinci barkatai ko cin abinci sama da bukata yana jawowa zuwa ga waɗansu nau'o'i masu yawa na sharri fa innahu yuharrikul jawariha ila al-ma'asi yana motsar da gaban mutum zuwa ga sabon Allah mutumin da yake yawan cin abinci sha'awa ta fi ƙarfi a jikinsa kullum yana samun abinci ya ƙoshi ya fi sha'awa ya ci abinci ya ƙoshi ya ci abinci ya ƙoshi to ya fi sha'awa mace ma ta ci abinci ta ƙoshi ta ci abinci ta ƙoshi ta fi sha'awa in mijinta baya nan shikenan sai ta ji tana hankalinta ya tashi shedan sai ya kai ta zuwa ga barna shi ma yana ci yana ƙoshi kullum yana ci yana ƙoshi sha'awa ta yi yawa a jikinsa sai ya kai shi zuwa ga barna hikimar kenan da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wa'azi a matasa yace ya ma'ashara shabab tazawwajna ya ma'ashara shabab man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj fa innahu aqabbu lil basar wa ahsanu lil farj wa ahfadhu lil farj ko wa ahsanu lil farj matasa wanda yake da halin aure ya auren ji annabi aure shi ne ya fi rantse masa idanu kuma ya fi tsare masa farjinsa tunda yanzu yana da mata kamar lam yastati wanda kuma ba shi da halin yin aure fa alaihi bisawm to Allah ce lalle na hore shi da yin azumi fa innahu lahu wija'un domin shi azumi zai zamanto kariya ne a gare shi wija' kariya zai masa garkuwa domin wanda yake yawan yin azumi to kaga abinci ya karanta a jikinsa kamar bunsurin da aka dandatse ne amma dandatsa sha'awar ta yi karanci amma koshi tana motsar da sha'awa shi yasa sai take mutum zuwa ga barna to musulunci bai hana karkace abinci ba amma sai ce karka yawaita a rika cin abincin kafafan shi yasa nan yace fa innahu yuharrikul jawariha ila al ma'asi yana motsar da gabbai zuwa ga sako kai ko ba ta wannan layin ba ma mutumin da yake ci yana koshi yake ci yana da koshi sai gaba shi da hakuri daga wani ya taba shi sai kaga ya buge bakin mutum ko ba ta ba dan yana da karfi amma in baya ci sosai fa so yake a rabu lafiya to hakan kuma shi ya fi masa to yana motsar da gabai zuwa ga sako wa yufakkiluha an ta'at wal ibadat kuma ya nauye yadda jiki yadda mu jiki ba zai iya da'ar Allah ba ba zai iya ibada ba sai bacci babu sallar dare daga an fara karatun alqur'ani ciki ya cika sai haki sai fara haki shikenan zai ga kowa kishin gida masallaci ga qur'ani a buɗe yana ta bacci ba zai iya dogon zango ba to haka ne fa jihadi ma mutum ba zai iya ba sabbin zai je jihadi da bene ma suke ci su shi yasa suka babu babu jarumai kamar su Allah ka taimaki yan Umar a Gaza ya Allah to malai ce wa hasbuka bi hadain sharwa to ko waɗannan guda biyu ne ai sun isa su zama mutum sharri a ce ana motsar da gabanka zuwa ga sako ana dankofar da gabanka daga ibada ai sun isa sharri mutum ya kaurace wa cika ciki فكم من معصية جبلها الشبع وفضول الطعام ما ليش ساقو نوى ne wanda koshi da yawaita abinci ya jawo koshi da yawaita abinci ya jawo sako mai yawa wa kan min da'atin hala dunaha da'a nawa ne cika ciki dam ya sha makance tsakanin mutum da aikata irin waɗannan ayyuka mutum ba zai iya ba ya gaji tarawihi da ake ya ci abinci ya tumbatsa ba zai iya ba da ganin sallar isha shi wani ma sallar ishin ba zai iya zuwa ba saboda tsabar ya sha ruwan sanyi jikinsa ya yi laƙwai ga shayi a gefe an sha ruwan sanyi kuma an sha shayi kaga ba za a zauna lafiya ba faman waka sharwa batanihi faqad waka sharwan azima ko faman wuqiya sharwa batanihi faqad wuqiya sharwan azima duk wanda aka tsare shi daga sharrin cikinsa to an tsare shi daga sharri mai yawa ba wallahi wa shaytanu a'zamu ma yatahakkamu fil insan aka ce shaytan mafi girman lokacin da yake samun iko akan mutum idan mala'a batanahu min at-ta'am lokacin da ya cika cikinsa da abinci ne ولهذا جاء في بعض الآثار don haka nan ne zuwa cikin wani asar dayiku majarar shaitani da sauran ku kuntata magudanar shaitan a jikinku wajen yin azumi amma wannan ya ishara cewa ba'ifi ne asali ma la asla lahu fi kutubis sunna gazali ne ya kawo shi a cikin ihya ulumuddin imam al-ghazali shi kuma dama shi da kansa ya ambata a rubuce-rubucensa cewa yana da karanci wajen ilimin hadisi da iya tantance shi abin da ya tabbata shine hadisin safiya bint huyayyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna shaytana yajri fil insani majra dami shaytan yana gudana a jikin mutum magudanar jini to wannan shine hadisin da ya inganta bukhari ya kawo shi ala ayi halin abinda malam yake kokarin nuna mana anan shaidan yana samun mamaya akan mutum sau da yawa idan a dalilin cika cikinsa ko da waɗannan guda biyu muka tsaya kai sanya wa mutum sha'awa mutum idan yana da lafiyar jiki ai lafiyar jiki ma na ƙoshi ya ci abinci ya ƙoshi yanzu mata da suke samun abinci da suke ci duk abin da suke sha'awa suna samun su ci suna cikin annashuwa sai ke ta samun skandal a cikin irin wannan kuma sannan a ce mai gida baya zama shi kullum yana kasashen waje to sai ga ana samun skandal saboda sun ci abinci sun koshi cin abinci yana motsar da sha'awa a jikin mutum sai a samu sha'awa mai yawa tare da mutum to ba biyan bukata to sai ka ga an yi rizotin to wani hanya ta barna to haka shi kansa mutum din ya ci abinci ya koshi kuma shine a can shine a can an samu katon hotel ɗaki ɗaya ya kai ya masallacin nan kuma ba kowa a wajen to sai ka kashe ya so mu kawata wa mutum wasu abubuwa mace kasa kontrolin sha'awar tasa sai ƙarna ta yi ba komai kawa ba abinci mai yawa amma da an karanta abincin an ci kaɗan to insha Allahu za a samu takaituwa na sha'awa kuma sannan abinci ci da yawa yana kashe jiki yadda mutum ba zai iya azkar ma ka zauna kai azkar ma sai kai bacci nawa ne za gan shi yana zaune ya shimfida tumbinsa yana rike da carbi yana ta bacci kuma ya jingina jikin abin nan saboda ya ci ya koshi ya ci ya koshi to balle sallah ko mutum yana sha'awan yi nauyin jikin sai hana shi me ya sabbaba nauyin jikin koshi to shi yasa ake so mutum ya tsakaita cin abincinsa domin a nan ne zai samu nishaɗi da kazar-kazar na yadda zai bauta wa Allah shi dai bai tagayyara ba kuma sannan shi bai dankwafe ba ubangiji Allah ta'ala ya fahimtar da mu irin waɗannan ababe ya kuma ba mu ikon kiyayewa za mu tsaya nan wajen insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu Allah da wanda muke kuskure kuma Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك